الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara hadurin mu a markazu ahli sunna wal jama'a wanda ke ungurkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna nawa bisan Saudiya dai daya ga wata na Rabi awal bisan Saudiya kenan daya ga wata na Rabi awal hijira shekara arba'in daidai wanda ya dace da tara ga wata na goma sha ɗaya shekara takwas. a darasi da ya gabata muna cikin suratu hud muna cikin bayani akan aya ta goma sha biyar lokaci ne ina ga abin da ya yi jin da daidai mun kai da kawo kan ayar alrama ka fara daga farkon ayar man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون wallahi أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون آه بيان دي gabata da yanwa kan muhimmancin aiki dan Allah ko dan lahira da khasarar aiki dan duniya shine bayanin da muka yi kusan darsinmu na ƙarshe a sati da ya gabata Allah ce man kana yuridul hayatar duniya wa zinataha wanda shi a rayuwar shi abin da yake guri ko rayuwar duniya da kawa ta duniya yake guri nuwaffi ilayhim a'malahum fiha Allah ce za a cika mai ladan shi ko sakamakon shi a cikin duniya wa hum fiha la yuqasun ba a rage musu komi kiran ba sa iske Allah da kullun sakamako yace ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar irin wannan mutane ba su da wani sakamako a lahira bayan wuta kurin kaga hadarin zaman an yi dan duniya kuma an samu duniyar duniyar ta kare abinda suke da shi na sakamako a lahira wuta ce kurin shi sakamakon yin aiki ba da Allah ba ko da aikin addini ne dole ya zama to an yi shi don Allah halisan sawabu sharaɗin karɓar aiki a yi shi don Allah kuma ya daidai da sunna Allah mana mawafaka ta ya ce wa haɗuka masu na'ofiya domin duk abin da suka yi a duniya ya lalace don ba a yi don Allah tun a can abin da ya ke sa a samu sakamako a lahira to tun a duniya babu shi haka na aikin ya lalace bai samun sakamakon lahira ya ce wa batilun maka ne amalu duk abin da suka yaba cikin duk a duniya a kenan musibar dan adam shi ne cewa a cikin wata ruwaya ina ga cikin wannan targiyar wata hibira ruwa ta yi ta hadis da ya tabbata a nan sallallahu alaihi ke cewa man kana tuniyatu al-akhir ja'ala Allah tabaraka wa ta'ala laqina fi qalbihi wa jama'a lahu shamalahu wa naza'a al-faqr min bayni 'aynayhi واتته الدنيا وهي راغمة فلا يسمع إلا غنيا ولا يؤسي إلا, إلا غنيا ومن كانت الدنيا وكان يده الدنيا جعل له الفقر بين عينيه فلا يسمع إلا فقيرا ولا يؤسي إلا فقيرا هكذا إن شاء الله cewa duk wanda ya zamanto man kanat niyyatu al-akhirah duk wanda ya zamanto a rayuwar shi kullum burin shi lahira ne bayan yan uwa mai imani duk abin da yake cikin rayuwa iya kokarin gyara lafiyar shi duk mai imani aiki ne yake kasuwa ce yake sana'a ce yake duk abin da yake kai da kawo cikin rayuwa mai imani yana kokarin gyara makwamci ta lahira duk mai imani haka ya kamata mai imani ya zama to ala kuda halin kana kokarin shimhuda ta gidanka lahira duk mai imani duk inda yake duk halin da ke ciki ko da kana aiki ciki to amma na shi ake bayani irin waɗanda suke su abin da ya dame su shi ne lahira dole zama to haka ne halin shi maza da ce ya alallahu tabaraka wa ta'ala alghina fi qalbi Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma zai sa mai wadatar zuci kaɗan ya samu sai gode ma Allah eh Allah ya sa mai wadatar zuci wa jama'a lahu shamalahu Allah zai gyara mai koya haɗa mai harkokin shi bai fuja-fuja ya dan fuja ta kire ya dan fuja ba rutsuwa don su haramta ne da yawa ga mutum kullum Allah ba shi komi na duniya mai yadda da laifin rashin haishin rutsuwa Allah da yawa sai ba ruwan shi zai barci kunye ce sha ya kwanta Allah ya dawo barci na yana wani barci ma bai yi laifin ranta ya tujin daɗi duk wannan iya cikin rashin rutsuwa bige bige ka buga nan babu ka buga nan hab hab kurum duniya kurum babu wani tunani a gaban mutum to irin wannan Allah sai ya rikta mana barin gaba daya ka ka barin tasinci ka ka barin tasinci ka waye gari cikin hayaniya ka kun cikin hayaniya barci maka wahala to Allah subhanahu wataala wata baiwa da yake ma bawa wanda ya sa lamarin lahira a gaba iya gama mai harkokin shi bai hayaniya bai mana buja-buja ya ce wa naza alfaƙar min bai na aini kuma allah sai hulda mai talauci a idan shi eh ɗabin da samun alhamma sha allah alhamdulillah bai don shi talaka yama eh allah sai hulda mai talauci daga idan shi wa a tattu duniya mai ragima kuma duniya da bisa da kai ba kuma za ta zo duniya allah zai ba shi duniya ba tare da yanewa ba na arziki Allah ya yanka miki za a baka duniya ba ka taso ba dole za ta zo duniya kuma kuma ta same ka ba sai ce mai imani duniya tana hannu dukiya a hannun shi amma ta basu kan zuciya ba a fukata hannu me a zuwa zuciya ta yi da shi a gaba a gaba a mishi kai wannan kenan ba ya tabbatar da mishi Allah ya dame haka nan ya ce wannan bawa irin wannan halin fala yusufu illa ganiyan wala yusufu illa ganiyan zai waye gari cikin wadata haka kuma yahudu cikin wadata ba ruwan shi ko aka wannan iya cikin halin Allah kewa wanda duniya ba ita bai sa gaba dabin da yake lahira ce a gabar shi naka duniyar ba ta tada mai hankali ya ce amma wa man kana ne su a duniya wanda dama shi da abin da yake duniya ce kullum da so ja'ala lahu al-faqra bayna ainihi shi kuma Allah zai sa mai talauci a idan shi duk abin da sama bai bai godiya shi kan babu fagaganiya babu nutsuwa kamar babu da abin da Allah bai da ta irin wannan falashin bihi illa faqiran wala yumsi illa faqiran zai waye gari talaka da abin da ke rufe gari kai kai shi mutun zuci kai shi wadata ba gana akwai abin da yawa ne shi bai gani shi zuci fata nutsuwa wannan kenan shi da muhimmancin da abin da mutum zai kokari ba lahira gaba in dai ita ta sha maka lahira to Allah zai maka wannan katari maka wannan baiwa ya baka nutsuwa ya gama maka harkokinka kuma baka damuwa da kudu Allah sa cikin wannan hali yace afaman kana ala bayyinatin rabbi
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مدية منه إنه الحق من ربك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نعم أفمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة wannan aya malamai magabata malaman tafsiri kwarai sun yi kai da kawo da bayanai kan ma'anar wannan aya a tana ga shasuna bin taimiyya cikin kitab tafsirikin shi kwarai ya yi safohi masu yawa wanda dai abinda yake rinjaye su kan masa'alar ya gama ganin malamai ya ture wasu ya yi bayani kan wasu abinda yake hasilin tafsirin da ya kan wannan aya ya ce afaman kana ala bayyanatin rabbi wanda ya zamanto a kan shiriya daga ubangijin shi na ci abin ni nan wanda yake kan shiriya ma'ana alhuda shi ne wanda ta kan addini wanda ya zo daga allah subhanahu wa ta'ala don an ci albayyana wasu na cikin masu kawo su ana nin ƙura'ani ana nin kaza ne ta wannan shi tafsir mai haɗuwa mafi dacewa da wurin cewa shirya ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzan shi umarni cewa ga musu ƙul inni ala bayyana min rabbi fa kazabtum bi kenan ga musu kai ma kana kan shirya daga wajen ubangiji da shi albayyana ma'ana alhuda da yadda kito yi ita haka allah ke cewa afaman kana ala bayyana min rabbi kamar da su amali watabu awahu cikin sutu muhammad Allah ya ce wanda suka zamanto kan shiriya shine kuma albayna tafsirin mun dace da wannan wurin cewa wanda yake kan shiriya daga wajen ubangiji wa yatulu shahidun nan wa yatulu mana yattabi'u kamar da ke cewa abin da ya rubuta ayat kenan ga iyakan shiriya daga wajen Allah kuma ga wani mai sheda daga wajen ubangiji nan mai ya ce mai sheda qur'ani shi ke mai sheda ya tabbatar da manzo ne daga Allah shi ne babban hujjar a cikin bayi shi ne babban mu'jiza da Allah ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne babban mu'jiza da Allah ba shi shi ne qur'ani kina annabi sallallahu alaihi wasallam shahidin annabi jibril ne manzo ce to yaje ganin tafsirin cewa qur'ani ne idan ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke karanta qur'ani idan ka ce jibril ne shi ke sata qur'ani daga daga wahayi ko kina kurin maganar cewa qur'ani shi ne mai shaida zuwa gare shi mai tabbatar da wannan hanya da yake kanta wa min qablihi kayan ma'ana alqur'ani akwai kitabun musa littafin musa a taura tun a cikin at-taura an yi bayani kan wannan annabi da abin da zai shi da duk abin da yake da alaka da shi tun a cikin at-taura an mai shi yace wannan kitabu na musa imama wa rahama a wancan zamani shine jagora shi ne mamana shi ne jagora wanda ke jagorantar da al'umma ta banu isra'il don lokacin da kayan sa ƙetaro ruwa sun nema allah subhanahu wa ta'ala ba su littahi wanda zai zama to jagoransu wajen kawo doka ta allah shari'a ta allah wani shi ne alƙawarin da allah subhanahu wa ta'ala musu allah musu alƙawari bayan a nan ba ƙasa ba ce ba baya kawo daula anan baya shari'a babu shari'a anan ya kace a musu alƙawari sai bayan an tsiratar da su daga hannun fir'aun idan sun koma palestine kasarsu inda suke da daula a can allah su alkawarin ba su littafi shi na bayan an tsallaka suka nemi wannan alkawari da allah ya musu musa ya ka musu littafi jagora wanda yanwa wannan iya karantar da mu cewa duk lalacewar waɗancan al'ummomi na harko na banu isra'ila da sauransu sun san da cewa ɗan adam iya buƙatar tsari daga allah saɓanin wannan al'umma ta wannan ƙarnin wannan addinin shekara dubu da wani abu suna da ƙwallosu mutum iya yin tsari da karan kai su a wancan zamani duk da lalacewa su suna ga cewa babu mutum dole samu doka tsarin rayuwa daga allah yahudawan ne kuma na muke la'anta su suke yin magana suna neman littafi ya ba su littafi jagora wanda zai jagorance su tsarin rayuwarsu daga Allah bayan zai shekara na an akwai fikira tunanin ɗan adam balle kawuran yamma ba su suke turawa suke talla a duniya irin ɗan adam iya da yanci tsara bakan shi rayuwa kuma alhali ɗan adam ladin zai kai kawo ya samu kuskure bai san kashi ba shi kashi san kashi kyau ba Allah wanda shi ya sanin sanin kanshi da kanshi wannan shi ne wa matsala da shi ne wani ina ga wani cikin duk da kawo ne makamar da ta gaskiya ce cikin wani baburon yake cewa rikicin duniya a yau daga duniya ta lalace tarbiyya ko biya gurbace ya ce mutane suka bar Allah suka mai da Allah geyi ya faɗa da ciki an mai da Allah geyi ba wanda iyayen mu muka yi kura kowa ya nake daban Allah shi ne da mu kenan wannan a taura an ba su a taura a matsayin jagora imaman wa rahama jagora ce kuma jin kai ne daga Allah zuwa ga zuwa daga ta ulaika yu'minuna bi nan kamar da shi Islam ta yake cewa wannan tana ishara ga waɗanda suke kan wannan shirya tun na farko haka su Allah kitabu suka yi imani da wannan littafin domin duk halin kitabun na gaskiya mai imanin gaskiya zai imani da Muhammadu Rasulullah zai imani da Alkurani kamar da Abdullahi bin Salam mai imani irin su Ka'ab al-Ahbar sauran malaman su to irin waɗannan su suke imani ulai yu'minu nabiyyi su suke imani da Alkurani wa man yakfur bihi min al-ahzab duk wanda ya kafirce ma Alkurani a cikin sauran kungiyoyi ne na ga sayar ibn jubair da cikin ruwa ta musulun haka cikin sayar bukhari cikin akwai ruwa cikin cikin sayar bukhari akwai ruwa and annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wallazi nafsi bi yadi wata ruwa ke cewa wallazi nafsi muhammadin bi yadi la yasmu bi yahudiyyun wala nasrani la yasmu bi ahad min hadhihi ummati yahudiyyun la nasrani summa ma ta lam yu'min bi illa kana min ashabin ma'a lafzi da bata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa na ran da wanda rai naki hanne shi babu wani a cikin wannan al'umma babu wani bai hude ko ba nasare da zai ji labarin nazo kuma ya mutu biyu ba imani da ne ta ya zama ɗan wuta in waye ɗan wuta na kwan kaka caka shi sai bin jubar da ke cewa duk idan na karanta hadisi ina samun aya wata dace da duk hadisi da na karanta ya ce wannan hadisi da na karanta shi na jima kayan na samu aya daidai da shi sai da na lura da wannan aya ta tana daidai da wannan hadisi wa man yakfur bihi min al'azab duk wanda ya kafirce ma alqur'ani ko manzon Allah cikin sauran kungiyoyin addini kai duk wanda ya kafirce mishi yace fannar mu'id dan wutar qur'an eh wuta ce makomashi kaka shakka kan haka yace fala taku fi maryatin min kakka zamanto cikin masu shakka da alqur'ani innahu innahu alhaqqu rabbik ƙur'ani littafi ne na gaskiya ainihin gaskiya ce da kuma ta huto daga wajen ubangijin don haka ya ce walakin na aka farin nasa layunu amma duk da haka ne gaskiya ce ta musamman daga allah subhanahu wa ta'ala mace mafi yawan mutane ba sa imani da haka wani ga duniya a yau allah shirin da ci gaba ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على أولئك يعرضون على أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء ويقول الأشهاد هؤلاء الذين ألا لعنة الله على الظالمين نعم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا Allah ce waye yi zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana ma Allah in ma dangana ma Allah ɗa ko na abokin tarayya ko mata duk da wani abin da Allah bai dace da shi ba ka kirkira ka dangana ma Allah ko Allah bai ce ba ka ce Allah ya ce da makaman zakamtar da yawa a kabusu kawowa kurin cikin wata Allah ce kaza kuma ba ba gaba Allah ce kaza bai lura da cewa wannan magana shi a ina Allah faɗe ta in wa magana ko da mai kyau ce ko da magana gaskiya ce magana da zaka ce Allah ya ce sai Allah in ya ce abinda bai wani ba ka mai ƙarya ka wada abin da ya hudu yanzu misali dan misali ginin masallaci abu ne mai kyau kada ce Allah ta yi dole ne masallaci za a bashi kaza yau na wannan hudu don kyan abu bai sa kama Allah ƙarya wannan iya cikin fikirar da ta sa asalin don suka harama annabi ƙarya ko Allah ƙarya cikin hadisi masu da'awar bauta ta sufar su suka fara ƙirƙirar ƙarya a cikin addinin Allah kana su dinga cewa wanda suka su suka fara eh su suka fara kuma aka karɓi wannan saboda ana ga bayan Allah ne wasu mai hikima su wai suna ƙarya ne don abu Allah ɗaya rike shi ya aka kai haka tun daga bakara hannashi ƙur'ani ya ɗauko ta sura sura kaza fadala kaza dole kada sura kaza iya da lada kaza lada annaba kaza fadala mai yawa tun daga bakara hannashi ko ta sura haka ce me kai daga haka ta gani ne mutane kuwa sun karkata sun bar ƙur'ani suna kula da wata sira waye waye suna kun dan su komo ga hanya su komo ga ƙur'ani shi ka na zamana ne wani tsarin kurin tun da ƙwaya kowace aya mata makaranta akwai wanda aya aya ji kuma ko da aya ƙur'ani ya mata lakaninta da fa'idarta wai shi nufin shi wai a dawo kaga ba a ma Allah ƙarya ba addini Allah ƙarya ba kawo addini da ƙarya wannan laifi ne babba ya gudu kowa da yawa taɓa cikin addini don haka dai duk yadda kai karya ka dangana ma Allah abin da bai waɗi ba babu azarar ka ba wanda ka zalunci ya daidai da kai ya ce ula'ika yi uraduna ala rabbihim waɗannan su ne za a gabato su ga Allah gobe kiyama a gwada su a musu tonon asiri a kunne su da su a ginin kiyama ruwa cikin sarfafin sai musulun a nan salosan ya bar labarin cewa gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala yudini al-mu'minu fa da alayka nafahu wa sitrahu min an-nas Allah zai kawo mai imani a yi kiyama zai dora mai suturar shi daga shi sai shi yake bangar shi ne bawon shi Allah zai ce bawa na kana tuni da rana kaza kai aiki kaza haka da alamai kana tuni da kai kaza kai kaza nayi baka dama daga shi sai bawon shi in ya kare an jero an jero iya gani ya kare ya gama yawo Allah sai ya ce mishi bawa na ya ce wannan abin na sitirce maka a duniya babu wanda ya sai sai ni yau kuma na gafarta maka an ce wannan bawa mai imani yan wadda har yan wuta har yan aljanna akwai masu wa da kurakurai amma Allah sai ya yi musu sai ba baki kenan laihi bai hana shiga aljanna laihi hawa hawa ne mataki mataki akwai wanda karimi ne kuma kuma ko da manyan ma idan Allah so sai Allah ya wata maka walakan zawatan sa'atin munasab janna Allah ce walakan zawatan sa'atin munasab janna wani suna cikin wanda za mu tsallake lajin su cikin aljanna Allah ya gawata mu bawa ya lajin ma kuma sai aljanna ne to shi za ka ce ba bai kamata ba bai cikin aqidar al-sunna jama'a kai bawa kama wani hukunci da wuta ko aljanna saboda shi Allah in ya so bawon shi cikin bayi ba kowa ba kurin danganin dama ta Allah a yaba da abin da so ke yi kurin kayan laifin kuma laifi ma kabira kagama kabira ce amma kurin wannan ya gaba wani bawon haka nan kayan an gawuta maka an saka da janna Allah kurin haka ya so kai ba shi kalamar Allah haka ya so kai shi ya gani kun bai tuba bai tuba ma da tuba da baka wale ne ya yi ya ji ga Allah da laifi amma Allah in ya so kun sai gawutan baro shi sai ka ce ba a shiga tsakanin bawa da Allah wanda ya ya shiga kada ka ka bashi da san wane lalle ya cikin mugun hali ya mugun mutuwa haka zamu ce baki mu kenan ya mugun mutuwa wannan kuma tsakanin shi da Allah Allah sai shi ne kace aqida asma jama'a bawa da ya mutu iya cikin kabira ya ce iya cikin mashiyar Allah me mashiyar Allah kinan lamari ne abinda Allah suke da Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi me ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da sabu Allah Allah ce Allah shirka ce ya alƙar kawalin bai gawarta ta in aka mutu da mana magana idan aka mutu ba a tuba ba sai ke magana amma ita kanta shirka aka tuba an kare ko shirka kai ka tuba an kare abin da ke magana duk mai yi in aka koma ga Allah ba a yi ba Allah in ya so sai ya yi amma ban da shirka ta shirka kurin ya ma azaba amma wani laifi wannan tsakanin bawa ne da Allah Allah in ya so iya dan taba mai azaba daga baya yayi mishi ana yi ma duka ma azaban ba a mishi ba a yayi mishi amma tsakanin bawa ne da Allah shi mun kanta ruwa da malamai ke cewa alkan hadis hadisin da ya kowanne sa bawa kai ya yanke kamna daga Allah kaka yanke wa bawa hukunci tsakanin shi da shi da ma'allan shi hadisin da ake wala hadisin bid'a bid'a ko kana ki labarin za a zo da bawa a yi kiyama wani ba kowa ba wani ne cikin bayan Allah dan Allah bai da abin da sauke yi ba shi ta tsakanin shi da bawon shi yace za a abin ki labarin za a zo da wani bawa a yi kiyama da takarda ta laifi 99 kowace girman ta girman idan ka girman sama ta cika sama takarda gomi ya tara ba komai a cikin da yayin an gudan bawa kuma ga taka dangadan ya karta kun sai wuta sai Allah ce to yanzu wannan bawa nawa iya da takarda guda da sai saura a kawo ta zai ce ya rabu ya Allah me ya mashi daga me ya maka kamar kamar ka tsaya ma kamar ka bace ma me ya abun kawo takarda daya ana da ana sai takarda gwamnati ta ta cika layi a ce a ce gaban me ya fa'ida kawo takarda daya akan takarda 99 ya ga maka maka wuta bata bata bata bata fa'ida Allah ya ce ku kawo ta za a ɗauko wannan takarda guda ta wani bawa ta wani bawa ba kowa ba ta wani bawa cikin bayan Allah in manzala ce za a ɗauko takarda nan takarda 99 ɗari ba ɗaya ya a ɗora wannan takarda ɗaya wata takarda ce takarda ce da kalmar tauhidi tauhidi gare shi ya je tafi ta wani bangara an kusan wannan za a ɗora ta a wannan bangare ta wannan takarda ɗaya za ta rinja takarda cikin da kara kada duwuna ya karanta da mun ba kowa ba za a wa iya karanta da kai ba a shiga tsakanin bawa da mahalicci kai da kai ta kan kura kai na siya haka eh amma bawa da allah allah ya so abin da ya soke ya ce kin waɗannan mutane za a ruwa da take bukarko musulun bayan Allah ya ma irin wannan bawa wannan magana a duniya na suturce ka kuma a nan lahira na gamarta maka Allah sa a sashi aljanna a lokacin kuma waɗannan mutum ce a wa'amar kafirwar munafik amma kahurai da munafukai a lokacin za a musu shaida shi ne za a musu wannan shaida wa yaqulu al-ashhad ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ga waɗanda suka ma Allah ƙarya za mu kuma za mu tona asiri a cikin filin kiyama za a gwada su an ce da munaukai da kafirai gangariya Allah ta ala la'natullahi ala zalimin tsinuwar Allah ta tabbata ga mata azalimi su ya zalima wannan الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء ثم لا ينصرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون
ulaika أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون na'am Allah ce ana maganar wa'annan azzalimai yace allazina suduna an sabilillah sunan suke kange mutane daga hanyar Allah an ce asad bisad daban akwai asad bisil a liƙe ma kuma a riye ma kuma kaka shiga asad bisil kana kallo kange a kange ka kana kallon abu sai a kare kirjinka don kaka ji kana kallon gaskiya da kana amma za a yi wasa da hankalinka a hana ka zuwa galgarsa kada kallon da idanka shi na santan sabirin da masu karfe mutane kenan nan iya karantar da kai an zo musu da gaskiya kuma sun ga gaskiyar suna neman tunkarar gaskiya amma suka hana su ko sai amma mutanen banza makiya addinin Allah da shiguruni da barazana da wane ne yanzu a dai ka a gane gaskiya masu irin wani aiki wanda suke karke mutane daga hanyar Allah wa yabghuna iwaja kullun su suna neman ka karkace ka ta sak ka ta sak ka ya addinin Allah sak dole ai kwana wata yayin nan wani yayin nan ko wata shi ba ka so a ta sak ka hanyar Allah shine hujjar cewa maganar da nan sai take ba da maganar cewa haza siratullah da ya annabi sifata masa habbai yace ga ya kuntu dogo yace haza siratullah fattabi'u wanda ta ce hanyar Allah tautar mai ƙarƙasar ya ce a gefen da akwai hanyoyi akwai hanyoyi da kana kan wannan doguwa ya kabara sai ka take na abada baka kuma ka hanya kabar hanya ya ce ku rike kuma hanyar Allah sak to su kullum ba sa so a ta a wannan sakin a yi an yi kwana ga tawani ga tawani kuma annabi ya bayani sai salama cewa wannan hanyar sakta Allah ga tautar su wanda nake yi kowace akwai shi ɗaya ne kanta ko ce da migiranta iya kira zo ka yi tawa ta yi kyau zo ta mu ta yi kyau ta mu ce ta wani ta mu namu ne shugaba namu ne gidan aljanna kusa namu ne an yake makomi kowar ta shi kowa da roman baka zai ja ka yana nan yake maka shi ka tsaya kan wannan totar ta Allah to su ba sa san a tsaya sak ko ya buguna iwaja suna neman Allah Allah ta karkace karkata suke bi yace hum bil akhiratihim kafirun wa'innan sun kafirce ma lakar ulaika lam yakunu mu'jiza fil arab kuma wa'innan wa abin suke yi ka san da cewa wai wa aji hankalinka wannan ba sa gagarar Allah a saman kasa ba eh Allah bai su ne ba su gagara Allah saman kasa ba wa makana lahum min dunillahi min awliya ba su da wani Allah da zai idan Allah kama su da azaba wata musiba wanda zai kare musu ba suwa kullun iya cikin talala ta Allah da ke mabayi kuna kyada ce ne amma ba su da wani Allah wani masoyi wanda zai iya kare musu azabar Allah ko abin da Allah ya hana ya ba su ba su da shi wa ya ce za a faɗi wani azab wanda mutane za a lullumka musu azaba kuma ya ce makanu satiru sama ko makanu rusurun ba sa iya ji ba sa jin gaskiya ba sa mana ba sa ji na fahimtar gaskiya kuma ba sa ganin gaskiya su gane ko ku cewa a ta a duniyar Allah ya rike basirar kan Allah ka ce magana ɗan suna cewa wa qalu law kunna nasma'u naqil ma kunna fi ashab sa'ir suna cikin wutar sha azaba sai inda muna da damar mu ji kina ji na fahimta ko mu hankalta da mun zama to yan wuta ba kina a duniya ba sa gane Allah ya rike ya rike nan ya rike basirar yace ulaika allazina khasiru anfusahum wayannan su ne wanda suka tabar da kawunsu da kan suka hallakar da kansu wadalla anhum ma kan yaftarun da suka kirkira na ƙarya ya kare babu shi ya bace kiyama ta zo dura ba ƙarya babu shi da mace ne da maka maka ne to da suka kirkira na ƙarya yau babu shi ya bace dan Allah ta lajarama babu shakka tabbas annun fil akhirati hum al khasirun wa innan tabbas kan kake shakka wa innan sune alayra sune tadul lahira Allah man Allah ke ya zubillah ya Allah ci gaba innal ladhina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaik ulaika ashab وأصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين
مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون آمين Allah ya ce innal ladina amanu wa amilu salihat wa'inda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari kina wanda Allah ke so kullum ya magana imani sai ya magana wa amilu salihat amala salihat aiki nagari kina ba kowane aiki ba Allah ke karba eh aiki nagari wanda Allah ke so kenan washin kullum muhimmanci mai imani ya yi ƙoƙarin ɗaukan ibada lahiyayya mai garanti daga manzan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko don shi ya san abin da Allah ke so duk wani a duniya ba wanda Allah ke magana da annabi Allah ba shi ne ke da garanti daga Allah amma duk wanda ba wannan ba kana zato ne tsammanin wani a taurar baka ne zato ne babu tabbas babu kat illa mu manzo Allah ga mana shirme ne da abin da ba ke waje ba ka yi banza man amila amalan la sa bi'amala fa muradu adam ta duk wanda yayi wani aiki ba mu muka ce ba yayi an ai ma ba a so Allah bai bukata kenan sharadin aiki kai aiki nagari ana samun aiki nagari ta wajen wanda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari wa akhabatu ila rabbihim suka ƙasƙantar da kai zuwa ga ubangijinsu kafa ganin suka bai gaba wata Allah cikin halin tsoro ta ɗan wa kullum yau ana hayane da yawa ta kaza mun bi da ayi mun ne kaza kuma kaza wala ka aji hankalinka kai da kake magana sunna rike sunna kuma kai abu lokaci ko niyyar lokaci kaka damu wallahi dan ka da mutane ya tsule ka ah ba sai wannan dan ce kaza na kaza a'a muna kullum ana kallon bid'a ana mata goyon baya kakka damu ko da ka rike sunna ka huta ko kamar dan bid'a da bid'a ban kai da siya ka bar shi kan bid'a shi in baka iya hana mai bautar Isa bauta mu Isa mai bautar Uzair ka har haka dan bid'a baka hana shi ka bar shi akan yanda kake yi bai da kai da kuma in shi shi ki wudu ha wata hawa hanza abu an saba da shi wata wa an hasa bautar Isa ko Uzair an hasa bautar gumki a duniya kayan manzana da duniya na bata gunki duk wani duniya har yau akwai masa bata gunki har yau suna nan duk wani duniya zai ta ci gaba kai ya waye an ji sama an ji ina ne har yau dan adam ko miliyoyin ka mutane miliyoyin ka kauce mai kan masu yawan gaske suna bautar gunki sai gunki ka su bauta mishi naka ba abin da za a wasa kai da kai ta kan kura ka riƙe gaskiya ka riƙe addinin Allah da kyau kuma ta ma Allah ta hanyar kyakkyawa amma kaka rubuta ba an yi kaza nan an yi fasawa a bisa fasawa ka za koma ga Allah eh ka za koma ga Allah sai mai rabo sai mai rabon shirya kurum ka samu cikin masu rabon shirya yace waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari wa ahabatu ila rabbihim suka kaskantar da kai zuwa ga ubangijin su ulaika ashabul janna wa'annan sune yan aljanna Allah ta mu Allah yace hum fiha khalidun su kuma yan aljanna ba zuwa ake ba yawan shakatawa kudi ya kare a dawo aljanna an ji an cikin har abada eh an ji shi ke nan an kare ba ka tsammanin za a je wata nan kudin su kare ko a ce an baka daidai ne na wata kaza ka hutu a har abada ne ko wani talakance har abada ne eh har abada ne hum fiha khalidun suna masu dawama cikin gidan aljanna Allah da yawan ba mu wani misalai na mutanen banza da mutanen kwarai yace masalul fariqai misalin wainan Allah zai hudo maka bambancin gaskiya da ƙarya bambancin wanda yake kan shiriya da ɗan ruru kafiri bambancin abu ne a hili ya ce kal'a'ama wal asam wal basiru sami yadda ka san makahu sai bai gani a ɗaya ne da kurma bebe da mai kunne sun zo ɗaya haka misalin masu bin gaskiya da masu bin ƙarya bambanci ne a hiri ce kamar makaho da kurma da meji da mai gani ce hali ya sauya ne matsala shin za a daidaita meji da mai gani da makaho da meji da mai ji da kurma da mai gani da makawo su zo ɗaya ya ce sun zo ɗaya mai hankali dai ya san layastawiya ne abada har abada ba sa zawa daya to haka misalin wanda ta kai shiriya daga wajen ubangiji kai tsaye da wanda ta kan kama kama kan hayaniya afala ta zakaru sun ba ku tsayawa ku aje hankalin ku yi tunanin gano gaskiya da karya Allah samu cikin masu tunanin gano gaskiya Allah ce gaba
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم
na'am yan uwa yanzu zai wani bayan bayanai sai Allah subhanahu wataala zai kawo mana labarin annabawan shi manya-manya tunda suka yi gwagwarmaya suka yi karo da mutane wajen tabbatar da addinin Allah na annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama to mishi tasiriya a bashi hakuri a bashi musallai na annabawa kare shi kuma kai mai shi ko mai imani ka doki darasi na gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya idan ta jin ce ta su an jima ana yi an jima ana yi fasanar ta an jima ana ruwa an jima ana ruwa ƙasa na shanyi sai har wani labarin harkon annabawa wanda Allah ya kuwa saman ƙasa wanda ya har gwagwarmaya wajen tabbatar da addinin Allah bayan kokar adam a saman ƙasa idan aka karni goma ruwa tabbatatta idan aka karni goma mace shekara dubu a duniya ba a bautar kowa sai Allah bayan shekara dubu ne abin da canzawa ɗan adam ya san ya gama wani da Allah ya san kiran wani Allah ya san shirka saman ƙasa da ka shekar dubu ƙasa lafiyar talau ta annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo da Allah ya ma aike kan wannan mas'ala ta kira a kaɗaita Allah da ibada kar a gama Allah da ku Allah ce wala kad arsalna nuhan ila qawmi inni lakum nadhirun mubin haƙiƙa mun aiko da nuhu zuwa ga mutanen shi kuma ya gaya musu inni lakum nadhirun mubin ni game da ku ni mai galgadi ne kuma galgadi na ayini ne karara in ma ku bi ko ku hallaka na gamsu ainihin gaskiya Allah ta abudu illallah kaku kuskura ku bauta ta ma kowa ba Allah ba kaku yi bautar wani ba Allah ba kuma wannan abin da nake gaya muku akwai abin da zai biyo baya inni akhafu alaikum azaba yawmin alim kina idan lamun da yan dama ce shi magalgadi ne ina muku tsoron azabar wani wuni mai girma mai tsananin azaba mana idan ba ku yi ba imani akwai abin da zai biyo baya wannan abin da ya gaya mutanen shi sai Allah ke gaya mana irin jawabi ga irin amsa da aka bashi
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين kaji yanzu nuwa da salamu wannan kira da yi sai suka bujuro da wasu dalilansu zamci guda uku wanda suka sa suke cewa ba gaskiya ba yake wadda ne suka yake Allah ce faƙalar malakul da zina kafaru na ƙauni wanda suka kafirce kuma abu mamaki manyan garin wanda ya kamata su ba da goyon baya su kama kiran Allah a taimaka ma addinin Allah masu wani a ji a garin shi almala manyan gari na gari su suka ce amma aka ce wani manyan garin manya-manyan gari wanda suka kafirce mu Allah sai suka ce mishi ma nara ka illa basharan mitalana ya nuhu ka ce Allah ya aiko ka kai kuma muna ga mutum ne babban kai mutum muna ga kai mutum ne kamar mu mutum ne kai kamar mu ke suna kore cewa Allah ba zai aiko mutum matsayin manzo ba a wannan kalma ke mutum ne kamar su kuma ka ce Allah ya aiko ka wajen wa man raka taba'aka illa ladina hum aradiluna bajara kuma mu muna gama ne aka cewa mabiyan naka su ma sun bi ka ne mutane marasa tunani suna wace sun arajiro na talakawa ne eh mana ka ba ka lalazi na hum arajiro na muna ga masu bin naka ma ya kubayi ne talakawa ne mana ba kowa ba a gari arajiro na kuma bayan ra'ayi talakawa ne wanda ba su mai ba da ra'ayi mutum na gawa mutum na gawa shi wannan mutum magana bai tsawa ya rufe rashin tunani daga abin wannan haka ne kenan nan suka ne gare su kenan wasu ma rashin tunani ne ba su tunani rashin tunanin su shi kawo wasu ka yarda da kai ila da zai kuma a rajiruna ba da ra'ayi talakawa ne a cikinmu kenan da su da musu da wani malawu ne wannan manyan gari ke magana masu hujji a ji suke magana kenan wanda ba su ba talaka ne ba kowa bane ba masu banka talakawa ne wanda ba su tunani guri ba cikin ruwa da makaranta cikin sai da bukari lokacin da hirakal yake ma abu sufiyan a wancan zamani shugaban kiristocin duniya shugaba na addini na takobi ƙarni yanzu ba shugaba ne na takobi na daula shugaban kiristocin duniya hirakal kuma shugaban addini shugaban takobi shi ke wannan magana ga abu sufiyan bin harb don abu sufiyan bai musulunta ba amma cikin da yake lafiya neman gaskiya ya gano waye matsayin wannan wanda ya mai takarda ta asalin tasalin ka musulunta ka samu lahiya ya mai bayanin addini wannan mutumin yake neman waye wanda ya kusa da shi a takashe kisa ce dogon makaranta ta a nan a cikin tattaunawar wannan shi da abu sufiyan a ya mai tambaya su waye suke bin shi ya ce hukun du'afa ya ce masu bishi talakawa ne haka ce hukun ya taba masu bishi ce ta tambaye sheshin wannan da ya ce annabi ne shin talakawa ne ke bishi ko manyan gari ci bar du'afa a talakawa ne masu rawanin da suke musu ya ce aka shi ne ce musu kuma a taba a rusu dama masu ƙaramin ƙari talakawan ya ce dama sunan Allah talaka masu ƙaramin ƙari su ne mabiyan manzannin Allah su ne mabiyan manzannin Allah zan haka ne dama ya kuma manzannin Allah masu ƙaramin ƙari suke musu dama sunan Allah tun nuna da kalam sun haka aka musu gori eh ku ne a rajiruna kuma ba da ra'ayi talakawa wanda ba su tunani masu hudu da suke ra'ayi musu tunani sai malamin kita yan uwa a maganar Allah idan Allah ya yi magana ta tabbata a nan akwai wurin tunani ka ce ka zai ya ga ake da haka daman nan wannan tunani nasu shi ke sa a budurce ma ayar Allah ko ko musu daga Allah cewa mutum a ce ma Allah ce kaza ka ce ka mai da kwallo ka sai in ta dace an yi abin da yana yi wa kwallo ka ko bai yi wa to duk a naka ɓace in wa bayan tabbatar magana daga Allah to ba magana ra'ayi ba wani tsayawa ka gaza ya iyayewa ya an dan an kawar da hankalinka ya gaza abin da yawan baiwa ka ture to a nan aka samu hallaka da yawa ɗan warko an zama hallaka suna da hankalce ya za a yi mutum ya mutu ya zama ƙasa a ce a saka samun shi shi na kwallo su ka yi zikin tunanin sai kwallo su ya zakiya su shi kuma baiwa a hankalce a hankalinsu baiwa bayan mutum ya zama ƙasa ya dindindige a ce ya tashi kamar shi su ga baiwa suka kawurce ma Allah suka mun suka tayi wuta kai yanzu ya ga ƴan bayan ɗiyan su kawure ba ruwansu da addinin Allah suna ga ashe wannan magana ta cewa an zama ƙasa an rinjige da shi an rinjige ya zama ƙasa wannan ma bai hana a tashi ko masu abin adayi ko su kan shirya abin abin kwakwalwa da sauransu sun taɓa za a yi da mutum adam masu ilimin sun taɓa suna ga ba wani abu da bai yi wa c'est possible ba da zaka su ce impossible bai wa ko a abu da iya yiwa a wajen kawuran muna mutum na muna wanda muna muna mun imani to kenan kaga nan me ya kawo duka halaka kuma sun je wata malama a koma sun a koma duniya a gyara tunda an gano sai aiki da kwalluwar da aka ce akwai kiyama bayan mutuwa za a tashi sai suka mai da abin suka yi suka suka yi tunani an ya kuwa kaza ka baiwa ƙarya ce haka suka tsaya kuma suka ce wuta lokacin da annabi annabi ya zo ya magana sai mai raji nan ya ya zo labarin Allah ya tafiya da shi daga Makka zuwa Baitul Maqdis daga nan aka yi saman bakwai da shi kace ku jo sabuwa kuma sabuwa su a kaga sun ga baiwa hankalinsu ɗan adam ya tayi kudus ya dawo maka a dare daya bale a magana sama bakwai sun fi magana sun fi ma cewa sama bakwai a su kudus sun tsaya daga makka kudus zuwa kudus ba baiwa hankalinsu ya ce baiwa a yi wannan tayi a dare daya wasu ma sun yi imani sun musulunta suka yi ridda a cikin sun musulunta suka yi ridda da wasu wasu kuma suka karkawarci Allah me yasa sun yi aiki da hankalinsu suka ture yiwuwar aje kudu su a dawo a dare daya ya gashe su dan adam a zamanin yanzu ya yi abin hawa da zai iya zuwa wannan wurin ya dawo ya je tafiya wannan wurin a minti biyar ba awa ɗaya ba akwai abin hawa mai tafiya a minti ɗaya da cikin sama dubu na abu ana wani ƙasar na kinafi sai wani kasa sama masu kasa sama ka jiba fitar sun suke dubunin rice a cikin minti ina ga a shagon na ce ya taiki a kwamta yi kirkiri shida ana umar matsayin sama nan to da kima jirgin saman wannan ordinar na yanzu zuwa maka ordinar wannan jirgin na kullum saudiya kilo da wani dubu wani a awa biyar kai ka da su kuma dare awa goma sha biyu ne suka ce bai yi wa a yawan tayi a daidaya suka kawo ce ma allah suna ga bai yi wa kashi kuma zana adam ne kuma yayi kuma ba da ma koma a shi yayi wa mun imani mun yarda kariya ce an kare sun tayi mutakai sai don wato da haka jin a lokacin da Allah ce kaza ya tabbata a Qur'ani kuma za Allah ce kaza ya tabbata kurin ka mai kauya sami'na wa ta'ala na gane ban gane ba kakkai ake da kwallo ka nan inda ya tabbata abin da kuma zaka nema shin ya tabbata Allah ya ce manzo Allah ya ce shikenan sami'na wa ta'ala shine imani kurin kakkai da ake kwallo ka bayan ya tabbata kwallo gaggar ce kawai za gano ya gano wani gano a nan a wuri daya ka sakamai masu zuwa kalas burin kalas wasu na san karatu ko da zamani a baku abu daya layin ku daya ɗakin ku daya wani ya samu tamanin wani saba'in wani ishirin wani goma wani mazuru wani kwallo kuma kuma kowa da kwallo amma da hawa hawa wani ma a ce ya samu kasarar duna kuwa kuma nuna na wani yana abin kuma a ɗaki ne kuke abin kuma a tabulo a gabanku na haka nan ba ƙwallo aka ce ka yi da turan faka don ƙwallo ka bata gano ba kaka ce ƙarya ce shi ne kwankwala kenan suka musu tuhuma cewa muna ga mabiyanka kuma a razilu na bajiyar rayu talakawa ne masu ƙaramin hankali bisu tunani ne suka ce wa ma nara lakum alaina min fadal ba har kuma mu ba mu ga wani bambanci tsakanin mu da ku ba a ce kun yi mu da kaza ba wani abu irin kuɗi mun zama kusa kuma wani ka ce wa Allah ya goga ku kuma da kuka fi shi ba mu ga wani da kuma shi ba mu ga wani abu da Allah muku ba ba mu ga wani ku kun nuhu Allah ya muku wani abu me ya mutu bal nazunnukum kadibin kullun karshe wata kun mu dai kun muna kun ku dai kun makarata ne kwa karshe haka akari kun muna kuna kuna ga cewa ku kun makarata ne kwa ba magana wani sako daga Allah haka suka ba nuna amsa me yace
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون نعم نوح عليه السلام بكرس لي يا شيخ بدأت تتمناوا ƙwada ya ƙo ya ce ya mutar tun akwai neman cin hankali ya jama'ata ya dangi na ɗan uwana ya ƙo a ra'aitu in kuntu ala bayyanatin rabbi ce yanzu ɗan uwana kuna ga ce yanzu ni ina kan wata shiriya daga wajen ubangiji na wa ta ni rahmatan min indi Allah ya ban wata rahama ta musamman daga wajen shi fa umiyata alaikum wannan shiriya da rahama ta Allah da take nake tare ta ta ya tabbace muku mana bai tabbata maka bace muku mana buku ganin ta buku ga wannan rahama da wannan shiriya da kanta sai ku kuka maka bace ba ku ganin ta an nuzukumuha anuzumkumuha shin zan tilasta muku ma'ana imani da abin da nake kanshi wa antum laha karihun alhali ku ba ku so ke wannan shirya na kanta da kuke a ku bar gaba kidan ba magana tilas anuzumkumuha shin za mu tilasta zan tilasta muku ita wa antum laha karihun ku alhali ba ku so kidan ba magana tilas bayani ne mai san shiriya ya shiriya wanda ya kiya ya tahi ba magana abu ne ce kuma ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون نعم ويا قوم ya dai ci gaba da musu bayanin neman su gano inda da shi yau suke ba yana za su gano inda aka saka ba yace ya kuma mutane la as'alukum alaihi ma wannan da'awa da nake ni bin tambaye ku ba dukiya ku ban kudi wala ku ce kudin wa'azin ya tsada kudin dokan malam ya tsada malam kai tsada abin ya mana yauni ni ban ga maka haka ba bale ku kawo jajen magana dukiya na tambaya in ajali illa ala Allah ni ladana da nake ina neman ladana iya ga Allah Allah daura zai bar sakamakon aiki da nake na kira shi muhimmancin kullun kira ai dan Allah wama ana bi tarid alladina amanu nan zaka gano sun wani neman wata al'umma a wajen su sun kawo cewa masu bin talakawa ne masu karamin gari wasu za mu ce kamar mu manyan an da su malaka ba su an malau ne an ce almalau kenan manyan gari ne kenan ya za a yi mu muje mu zanna wuri da da wa'annan talakawa masu kawai zanna talaba shi ma ka zama shi kenan in suna so ya kori wa'annan talakawa in ya su zo shi su turare shi ya kori wa'annan talakawa ba za ka gama kwada ɗaya ba majalisi guda da su da wannan talakawa ba kowa ba shi ne ke cewa ni wa ma ana bi tafi da din amini ni ba yadda za a yi unkori masu imani da wasu manyan gari baiwa innahum mulaqu rabbihim wannan bayin Allah za su koma ga Allah na ga mana su koma ga Allah su zarge ni da na kore su kan kuma bana bane ba da kuma aiki la yace walakinni arakum qauman tajhalun kurin da ina ga ku ne mutane ne da kuka jahilci inda aka sa gaba wai su kuma magana imani da magana hajji da magana wadata a gama imani an kori masu iman saboda masu wadata haba wuce kuma ba ku da ana ba ku da hankali wacin jahilci me ce gaba ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون يتي ويا قوم من ينصرني من الله تاجي يتي يا متانينا kama abin suke nema ke sun matsa mashi ya kore su ita ya mutane na wane ne zai taimake ni mana ya kare mini azabar Allah kamun Allah in tsaratun in har na kore su kenan kore wa'annan bayan Allah laifi ba na ba ku haɗin kai akan abin da kuke nema to idan na kore su Allah kamun da azaba waye a cikin ku zai taimake ni afala tadhakkaru shin ba ku tsayawa ku yi tunani kan ba abin yi bane bai yi wa abin suke nema me ce gaba wala aqulu lakum indi khaza'inu allahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqul wala aqulu lakum inni malakun تزدري ولا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول ولا أقول إن ولا أقول للذين تزدري ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين
الله كم رأيته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته